من همزه ونفخه ونفثه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بذلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوة غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin 17 ga wata na Ramadan hijira shekarar 1446 wanda ya dace da sha bakwai ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a jiya mun tsaya muna cikin sufil fajar mun tsaya aya ta biyar yau insha Allah za mu tashi aya ta shida kayan nan tambayar ta biyo baya ganin bayani da na yi na fassara wani yalin ashar da maganar dare ko kwanaki goma na watan zulhijja sabin da biyu ba dam na yi magana a ranar ma a kan magana masu cewa daren goma na ƙarshe na ramadan ganin ma ambaci wannan kwanaki na goma na ƙarshe kuma an ce a layalin asha wannan tafsir tafsirin da rai ne bayani kan shi shi tafsirin jamhur wanda kuma suna da shi ne yake da wata ruwaya wadda take taba ruwaya da muka tsira wani buhari da suna abdullahi bin abbas na babu wasu kwanaki guda goma da Allah ya san aikin alkhairi kamar waɗannan kwanaki kuma da cewa kamar da imamu wannan imamu sultani haka dai malamai masu tafsira da cewa a cikin kalamul arab suka ɗauki yau ko ne da dukkan ana yin ko ne ya ɗauka da an ce da yanzu zai tura ce yau an taɓa gari a cikin babu wuni a ciki wannan iya cikin abin da ya sa tafsirin jamhur shi ne maganar cewa wa layalin ashar shi ne kwanaki goma da zai akwai masu ganin cewa daren goma na na ne da kadar na ramadan amma wani babu lissi ɗan lissi da suke magana duk da ibn kasir ya ta magana mace magana mai kai mai hujja ita ce magana warko ta cewa kwanaki goma na watan zulhijja duk da usaimin na da shi ya karkata wajen bangaren kwanaki goma na watan na karshen ramadan allah wa alamu shi da lakul halin ko ne dai wannan an san dai irin abin da yake cikin wannan maka da kwanaki goma na watan zulhijja ko kwanaki goma na watan ramadan ne ko na kwanaki masu alheri illa bayani karara na dalilin neman kwanaki itikami da ake a ƙarshen goma na ramadan ko ya san dalilin a cikin karara neman wannan gaje guda ne ana bayani a cikin magana shi ko da ne shi wani ce gaba ɗaya kwanaki ne kwanaki ne guda goma duka Allah ke magana Allah ta bada duka kwanaki guda goma gaba ɗaya ake magana ba kwana ɗaya ba ko dare guda ba wancan shi muka ɗauka tafsirin jamhur dare goma ana yin kwanaki goma da wajen jirja ƙarshen wancan ruwa ta Abdullahi bin Abbas da Imam Bukhari ya rubuta Allahu a'lam sai a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد irama za ta da imad a wannan aya muna ji dai a hili kar Allah iya cewa shin baka gaba an ce ruya kalbiya ba wai cewa ba ya gani ne an san kuma abu ne wanda ya huce iya cikin tsari na ba da labarin magana a ba ka wanda kama abin kana gani a gabanka duk da baka na aka yi amma abin a sama abin da ba abin a gabanka shin baka gaba yadda ubangijin tsaye da adawa ya ce irma za ta imar nan tafsiri bima da nake mata akan masu fassara gari ana nini garin wanda yake da gine-gine musamman ginin da babu irin shi ko kuwa ƙabila ce ta adawa iyalan iran baban ad wanda wani tafsirin na cewa ana yin ƙabila ce muke magana yanzu ba gari ba mai gari a cikin magana wa'azi mai gari a cikin magana magana san gare mu Allah magana ce ake ta ƙabila adawa wanda wannan kamar da malamai ba su hakiki masala irin su ibn kasir su imamu shatta duk malamai da masu bin ko rage ko ko ture kwashe-kwashe suka ce wannan maganganu masu fassara tafsirin cewa gari ne ƙarƙashin wannan an yi farafal har tsiniyoyi an dandana ga musulunci ko ga ga Allah ma wasu ababe wanda babu su wanda ake fassara wannan aya da su fassara wani gari na musamman na adawa adal ula wani ba adal ula wani gari ne wanda wani mai suna irin ya gina a duniya babu gari kamar shi wani ga abubuwan sai san a rubutu duk tafsirin malamai masu fashe-fashe na musu tashi magana da yawa fara magana a rubuta da a rubuce da gari kamar abu ne wanda yake a rubuce amma ba shi bashe ne an shiga cikin isra'iliya da wani kudin suke cewa a ƙarƙarƙarƙe ne ƙarya ce kudin ta yahudawa malaman suka so kowa mutum suka ɗauka amma ta duk rafati ne mata kudin da suke yake gudu ba su da tushe ko mai kyau ba mu dogara wai mene ne abin da ya shahara kan magana in ba su karanta masu labaru na wajen da ake nazara sun yi sun labaru ko wajen na kasu bashi wai wani ne mai kuɗi ya yi dukiya ya tsara kuma ce shi ma zai yi gidan aljannin tashi zai aljannin irin tashi shi ne wani mai kudi ne ba ta kuma ba ya zo ya sa aka yi gidaje na azurwa da zinariya zai yi ɗaki kuma aljanna ya zo ya yi wani gidan gaba daya ya yi ɗari guda na aljanna shi ma tashi ta duniya ne wannan haka wa aka yi garin sun zo shi gani sai aka halakar da su gaba daya to wannan garin wani shawar bangaren iya bangaren wata aljanta a duniya amma ba kowa ba ke ganin nan har aka dangana ma wani abu da kuma da ba wani cikin lokacin ma'auriya wai wai a kisan lokacin ma'auriya wani ya ji ya yi yawo da kuma shi ya bace ya ji ya ga wannan aljanna ya shiga ya yawo ya yawo a tuna da a rubuce wani da karanta kisashin wannan da ya zo ya gaya ma'auriya aka je a gani ta bace aka shiga mana aljanna ta tana yawo ko a Syria da ko a Damascus tana yawo yawo take duniya aljanna ta ganta ana ganta ana amma tana nan hanta duk wannan da tsine shi ne Imam Ibn Kasir da kawai shukani ke cewa to wannan dan ma magana ta ta tabbata da wani makawai wannan da gani to ta in ma su ne gobe da hankali ne wannan abin da hujja mu makariya ta ba ta da babu da wannan mutum ne amma an ba su an rubuta mutane da kamar da shirme ne ba gaskiya bane babu wani ajanda wani irin wani faɗa ko ne wai shi da wasu ke kullum sai da mazu kiyar sun kasa ko ba kai gashi da wannan daren Allah shi kenan yau an ce gida ce zina da aka ba ka da samu aka samu amma ina kake kasan ka samu ta yi to duk ba shi fashe kana kuma maka da a cikin adabul fashe fashe ne ko na aka tare Isra'ila na malama Allah ta su ka kasa musu ba gaskiya bane ba kwarai kun gaskiya ba kana ta ga wasu kane sun tabbata da labarun da ƙarya amma sun yawo cikin shi almuhimmi ne muna magana da su adawa shi ta suna adawa Allah ya ce shin baka gaba yadda Allah ya da adawa ya nan giran zata iman adawa wani kabila ce masu muhimmancin jiki ko wannan adawa abin da nan nasu Qur'ani sunna da bayanai abin da bin hakika Allah ba shi jikin da ba kowa ba har sun alfahari muna shaida bin kowa wasu ramada waye muka ji da tafiya suna ba Allah ba ta gaske ne hakika Allah ba wani kabila ta adawa babban ciki ga katin ciki saboda sauran sauran kabilu wani Allah wadda kan amma ba ya ba labarin mutum ba wai akwai mai zara gari nawa wani za shi wani gari guda wai wani da na mutsari ko shi ke na zama da sauri wani ne wani wani ne shi wani ya zo garin kuma ya tsoro waya ke ya kashe da wuta ne suna abin da na rubuta dogo ne hada wani waje waje waje hada da abin waje waje waje shi ka dai ma ke zuwa gari ko shi in sai ka gaba karan kawai ko ne musu da yi ko ne sun da ne a ta cikin addini ba ta cewa ne ba ka ba ka cewa ne sai ina kusa da kansu sun yawo da aka mutane sun da cewa ne gura ba ka cewa ne ba ne kamar malamin cewa kariye magana ne waje abin da ke ruwa ne da ta tsano sana sun yabar labari asali adam allah da ce a situnu zira'a na ruwa shi ingantattar tafiyar ba mu mana ba allah da ce adam zira'a situ tun daga adam na da ce kullum ne dai a yi ƙasa da haka babu wanda kuke wani ba wanda ta bayan yadda da gari ɗari nawa wa'annan musa da salam wanda ne ya ƙasa musa ya yi wani suka zo suka hutu wani a wani ke hutu wani hutu ya hutu musa wai tsawon musa da rafi goma sandan musa da rafi goma musa ya ɓarar da rafi goma amma mun iya bacin wani ogun yi wani eh to na hanyar guda bashar a sa cikin mutum da gaskiya bane ba wanda wata ku yi ba abin wani za ka rutu fana ma matar shi ɗaukar ta yi hannu shi ne shi ne halaka na ɗaya ruwan tufafi da halaka ba ruwan tufafi da halaka shi ba kuma kawai amma ke na gagarin ya gagara an gari ba an gaba labarin kowa an gaba da cikin jirgi na su kunari amma an ce wai shi ne halaka ba an tsaye ruwan gaba da iya nan shi wai matar haka ya daga ta shi yana ban zuwan bashi kawai bashi kuma shi duro da aka yi kuma matar tana haka haka daga ta ƙare ruwa wai shi ne matar cikin wata kisa wai wai ta ƙare ruwan tana hannun wai tana hannun za ta ruwan fara ƙare za ta ƙare ruwa jini ya je ta ta ce wani mutum da suka da alma don da kisa da zama suka da kaji a cikin tushe gaskiya bai da tushe babu wani wannan kisa shirme ce babu wani zage wani rubu bana ko roba shi ruwa shi kisa ce mara tushe gwara ta tun yi ne kuma tana iya gwara gaskiya magana mu je muna ban labarin adawa Allah ga labarin Allah ya labarin adawa ne adawa su yi zage rage dalilin girman jiki da dukiya da Allah ba Allah ka shi mutum suke cewa wai gari duk zamani shi Allah ya rufe ne ku Allah wala ba cikin haka Allah ta fa amma adu fa uliku bi rijin satar atiya sakara alai fadalin kuma ta ayyamu suman fatar qawma fiha sab'a kan ala dakhala khawiya fa hal tara li min baqiya Allah ta Allah ta adawa wa amma adu fa uliku bi rijin satar atiya Allah ta adawa dindin sai Allah ya mutu iska suna jin wani bala ya tsari da gangan jiki wane ne iska allah da wani ta fa'uliku bi rijin sarsari a tiya allah ya kanta iska da kadawa wa ta wuce gona da ta wuce iyaka kuma da tasakara a dan sama da ya lusa mata ayyamu musamman allah ya bar wani iska kwana dare takwas da wuni takwas kwana dare bakwai da wuni takwas aka yi ana na ta kiran ta da awara yau wuni yau ko misali muna muna yau litinin ko a ida na talata an an fara laji aka ida da aka ida na wata an ida an fara laji aka saboda aka laji aka ida laji da zawa sai aka ce kwana wuni dare dare bakwai wuni takwas aka yi da wuni takwas fara misali yau wuraren sai haka ida da misali in an yi wuni takwas ana yin ta to wani suka da yasa Allah gama su Allah ya ce fatara alqawma fiha sar'a zaka ga wannan mutane na adawa a cikin ayyadin kamar wani kuturin da biyu ga watsatuwa a jiyaje Allah ka ce mana fa hal tarana min baqiya ka ga sauran wannan adawa ka sauran wannan adawa ba Allah kullun na labar adawa ka ga yadda ubangiji ka yi da adawa ya da karam zata iman wannan kabila mai babban jiki shi ne babban jiki da Allah mutu sai Allah ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wannan kabila ba gari ba ƙabilar muke fata shi tafsirin da karbar wannan ƙabila Allah ya bi wani halitta mai girma a cikin yau kamar a zamanin su suna halittu mai masu al'adar halitta da girman jiki da ƙarfi da komi duk wani zan ka fata da dutse a hawaye da hawaye da hawaye shiga lissan duwar kuma har da akwai tsarin gidajen wanda ya karanta wanda ya nan na ga cikin oman cikin oman da zaka akwai gidajen wanda daga baya ma sai muka da yawan wajen abin tarihi ya wuce sai wajen mil nisan wani abu ba aka zaune irin da mil nisan wani abu garin wuraren da ya zama kamar sahara a sama kuma ta wani da ya ba amma a tarihi an sa akwai kabila a nan suna ta adawa da ɗaya amma da jikin wanda aka abin da kawai cikin garuruwa an zari da jikin dutse ne kun za su zuke kun ila yan uwa wannan wani kan garewa Allah ce ba da sun tafi ba suna da su a da sun yi wannan kashi da Allah ba su za a kasa duki a yi gida a zamana a ɗan zamana a yi gida ta wata ribar ta hikimar ni mu tada wannan wannan al'umma karshen saudiya muka muka yawo duniya ma da Allah karshe ka ga duki ba duki ne wani duki ta tara wani kamar ka tsaka duki ga sai wanda yake ni wani duki ne kwai saudiya sai ka ga maka dani amma da yau dan adam da Allah ya ba dama za a shiga ciki a yi authority a yi hanya a lera su dole ne akwai mai kilo uku kilo bakwai kilo bakwai suna magana su yi na miliyan su sun zama na yau suna da su je kuwa duniya Allah ba na nuna wani hikima da wani ta wani tsari daban da Allah ba na nuna wata ni'ima da Allah ba na nuna dutse suna tafi cikin gida authority zai hanya a lera su ko ce kuma da wani wata a cikin nuna kuma Allah kenan mutum wani abu cikin da zai da ka kawata kan da Allah da kai ka zai a Allah ya baka ni'ima ko zai gare ka ne ba ta ba wani abu da kai ka kai kowa a Allah ne ya baka ni'ima kuma zai gare ka ne kenan ba na abu ne ba abun a zuwa dai bane wanda suke cikin kai suka gare Allah da wani kai da Allah ba su a cikin garin wasu ana zaka cikin Oman zaka ga a wancan zamanin a yi ba kayan aiki da hannu da abu zaka da hannu sai suke shi su abun babu kamar su suke alfahari a duniya Allah ga masu iska ba da iska Allah ga masu yace allati wannan kabila allati lam yuqdam mithlu wahid ba ai ba halitta irin da cikin garuwa وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
Allah ce wa samudar lalzina jabu sakharar ruwa bayan labarin adawa dole wasu ƙabilu ne masu ci isa da kai Allah game da su mun ji labarin adawa wanda ce akwai samudawa allazina jabu sakhara bil wadi to suka rika sassaka sakhara dutse wannan wanda ke kwari ne ba ba ba ba sakhara tsakin dutse kwari wannan sai suka saka su gida ciki bilwadi a rukun yin sananne wadi da kwara wadi sananne yau a saudiya an kai in a cikin sarrafa zuwa yawon ziyara yau a iya nan garin na kwanaki bara ne a yi hajjin bara wasu wani sun sun gudu ma na rawa su na su yalwa yalwa masu yalwa da su zutuna sun je sun je garuruwan kuma a hili ga sunan suka kwatanta da shaga jama'a kamar garin yanzu ma kai ma zai magana ko ni da na da gidaje da kuma da kayan kusa na gari ne amma cikin dutse ne kuma dutse ne ba da abin yau na laka birgi ko ake lalace ya ya a a dutse cikin dutse ne gari gidaje cikin duwatsu aka saka aka gyara a yi ciki da baranda da komai da gada da komai suna nan kuma wuri har suna nan kurin tsawa aka yi allah ya halakar da su garin iya nan da wani gaggai sallama za a kan komai tsakiya har da rijiyar da komai suna ta zamo dawa ba su da ta sassaka manyan duwatsu a wannan farin alwari wanda cewa Allah subhanahu wataala su kuma ba magana ba ta inda sun zama guda tsawa ce guda tsawa ce guda kan sai kasar gaba daya ta zama hanji sai kasar duk abu wani mamaci sai wasu imani kuma ba abin da ya sami su wa fir'auna bil awtad haka labarin fir'auna a ce fir'auna mai turakuna nan in ma ana magana cewa turakuna da yake yi a yi kirke kirke za a ƙarfi ta da azaba ko ana kajin auta wanda mulki shi ya kama ƙasa wanda mulki shi ya kama ƙasa ta kowane ɓangare ke ya zama da ƙasa da kai mulki ne zamne ne duka waɗannan da aka ba mu labari allazin da tsakawar firgila waɗannan su yi shishigi da adawa da samudawa da shi far'auna disney shi shi a cikin garuruwa da wata kowar inda yake adawa da rusu daban samudawa nasu daban shi ma su ana daban sun tafi adawa yanki da namce neman ko oman a yau su adawa cikin saudiya yau daga saudiya hanyar tabu hanyar tabu ga na gari daga tun da san daga madina zawa zawa jidda hanyar wata a ƙarshen sai saudiya can ɓangaren arewa gari da iya hanyar zuma girma iya nan haka shi ne fir'aun iya nan a afirka a ƙasar masar dole labarin su iya nan labarin da ba kurin a kasar da wuce suna nan a sassa a gwada maka da labarin su da kuri duk wannan sun shi shi gini a cikin garuruwa na allah ba a kasar rufiya da fasad sun yi ɓanna mai yawan gaske kowa mabandaci ne fasabba alim rabbuka sawta azab ubangijinka Allah ya zuba musu ruwan an ce gudan da azaba na ce karbi labar suna kiran sauta kaza da a cewa mana an fafata mutum ya ta kashi to da Allah da wurin azaba ce an mai kashin azaba mana sun mana Allah ya guda da su wula da ta azaba kuma ba a ƙare ba inna rabbaka da yin
إن ربك لبالمرصاد
ya ce wannan duka azaba ne ta duniya kama adawa aka ma samudawa aka ma fir'aunin jama'a shi an ƙare ba ƙare ba ubangiji kuma iya nan iya jira iya madakata mana iya jira kuma wancan azaba ta labada ta kiyama Eh, wannan ta duniya ce kuma Allah iya jira iya jiran su a ranar da muwa tabbas Allah ce gaba فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
نعم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن wannan ɗabi'a ta adam ce ya ce jinsi na mutum idan allah ne jarabawa fa a karamu wa na'ama ya karrama shi sai ba shi ni'ima kasan ma ka ce bala'i a nan gurin bala'i ko a wani a wani mutum kun sharra kare fitina an ce bala'i a baka abin a jarabe ka eh jaraba kai Allah ya ne baka baka da arziki zai jarabe ka kamar da Suleiman lokacin da ya fara ya nemi ko ya tiri a shafar da cikin musulmi kada su nuna jin ana suka bi kabla ta kuma makana ko ko kada da su ta nuna nuna kitab ana suka bi kabla ta da kitab falama na mutum kare da ba da hada fitar da ya budo ni azuba ma kuma ka farko Suleiman iya hada shi lokacin kisa ta dogon ta Bilkis sai Suleiman yanzu bayan an kai labarin Bilkis tana da wani gadon sarauta mai girman gaske ya abin mamaki sai Suleiman ya ki shi gwada mata isa mulki ta karami na aka akan da shi sai ki tambaya amma da shi ya labar komi da aljanu da komi da sai ta yi waye zai zo mu da gadon da gadon naka kayan su kowa ya kawo ƙwarewar shi a fada ka tsanin suleiman waye zai iya kawo da su an ce suna zauwa sun samu hanyar suna zauwa su birki da jama'ata sun bar gadon a gida amma ke so gadon yadda ya su zauwa fada suleiman gadon yanzu sai ki tambaya a fada wane ne zai iya kowa ya kawo ƙwarewar shi sa da ka tsale su duk minti can wani ƙwararri tsakera cikin aljami dole har ka da cikin mutum kada su mutum an aka da zubar da kuma da mutum zan zo ma da shi kafin ka tashi daga zaman ka na dan wada to ni a da kauyu amin kuma ce ni da da kauyu amin ina da kashin kawo shi kuma ina da amana kai na barka ma abin da yake shi dan gado ne ya abu a cikin yawa wannan ana ga akwai dan matsala shi da can wani da ido ido mun tabu sai shi buya wani asiri sun sun azam ita Sulaiman ni zan kawo shi kakin tayi kun ba hira mace ba ana hira kurum daga sai ka gudu kurum shi fa lamar musu karin da yadda gana a gaban wannan wani za a yi wa ga ganin kun an tsare kai ne za ka kawo kai a kashi kira kai a a gashi a gaban ka kurum shi fa musulman da jibo yi gwani gana a gaban shi ita hada na fadar da ya bulu ne na fi kamsu wannan wata falakar sama Allah wani wani abin da fadar da abu ne wani ina Allah wani abu da a gaban shi wata fadar da Allah ita da ya bulu ne zai jarabe zai jarabe ne zan kawance ko zai gode ma Allah kenan maganar Allah ya baka wani abu a zo a gani arziki ne iko ne duk wata nima ta Allah ya baka amma zai jarabe ka shi ibtilai ba za ku rubuta bala ba wata kuma kun mu abu ne to bala ya arziki da baka amma jaraba ce a baka rashin lafiya jaraba wace shi ne Allah ta to shi harin ɗan adam bai san haka ba bai san bai san Allah haka ne bai san Allah ba da ya baka arziki bane ba ko ya baka wani kuɗi ko ya baka da kake kanka ne a to shi ne nake wanda bana halin wannan na adam فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه هل متنزل على ما يجرب يكرم شيء والنعم يباشر إما فيقول ربي أكرمني أو بنيتي يا كرم haka yake ubangiji ya karama ni ya ban dukiya ya ban kaza haka yake yi yace wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana amma in san kishiyar haka ba arziki bane ba Allah ne wata jarrabawa aka matse mai abun dukkan a dauki kunya babu da bashi ba kudin magani problem kai ba ka na yaro yaro ma kuka ba mu gida eh ka zo yaro kuka bi ba wannan ka zama hijira ne ya sani ba ya baka ki sani ba eh ka zo gida babu kuma yaro ya karbi wani babu cin ba san ta kare kuka to to mama to kuma to wallahi adawo babu ya Allah ke yace kenan sai zamanin idan ka kurci haka sai ce ubangiji ya wula sai ga kuma Allah ya wula ka shi Allah ya wula ka shi ne to wannan abin guda biyu cewa in aka aka baka aka ma jarrabawa ta karramawa da ni'ima ka ce Allah san ka ne ya karrama ka ko ku Allah kun ta ma abin hannunka ka ce ya kaje ka ne bai san ka ne kalla Allah tsawatarwa game da wani abin duk ba haka bane ba haka bane Allah kan ba bawa arziki ba da iya san shi ba ya ba ka iko ba da iya san ya ba ku duk wajen ni'ima kuma Allah zai iya gama ka da bala'i na matsala ta rayuwa kuma san kamar dan mai zane ba zai nake cewa a sanin da bala'a al'amriya kuma a sanin kuma a sanin al'amsar annabi ta yi ma wanda suka yi ma aka yi jarrabawa ne da annabawa kuma suke fita da annabawa masu biyu musu a sanin wannan ke cewa yubta da mana da imani ana jarraba mutum ba wani imani kenan jarrabawa Allah ya jarraba bawa da wata matsala ba shi bane ba alama Allah ya san Allah ko Allah da shi na akwai matsalar mutane so jiya su kama mutane kuma ce kuma kuce kai kuskure misali ba Allah ya mi hali kuma ne kare zai shi ya zo ba abun hawa a kawo mai yawo in yi buga ya buga abin da ya ci gaba daya za ta yawan hawa ya taba Allah ne ko ko ko ko ko bai mara zakani ko wanda da zaka zaka aka mai sai ya waje maka wallahi kuma ta waje maka da nan Allah ya yi iya wallahi ne ana wa iya wallahi na lafiya ku ya hada kurin Allah da rabi ba abin da ya ma Allah ko Allah zai gani zai yi amma kai ka ce wa kaza ma Allah wani matsala ce kuma kana kana kana ma Allah ƙarya ne kana kana sunan Allah da kan ƙarya wa da maka Allah ya maka kaza Allah ya kaza wa da maka wannan shiga shi kula ce Allah ba a wa Allah kana gam da cikin wani jarraba kaka mai kaka hukunci kai shi ya san kai shi dan hawa da yake zuba Allah kai Allah iya ba abin da yake kurin Allah ne jarrabawa kurin dan jarrabe shi mu ga kuma ga nan Suleiman annabi Allah ne Allah bai jaraba da mulki ba ba ko in shi ba mulki duniya ba ko shi ba aka kiyama ba mu mulki Suleiman kaga na magana da zina da a kwanta wane ne zai za a kwanta a ya aiki din zina da gaba daya ko ina da kwasanta a cikin ruwa ko ina da kwasanta lokaci guda kwasanta abin da ka so a miki ba magana wacce ta dan rubutun zina ya sa da akwai ana aiki ruwa kai wannan ba haka bane ba shi yau ya wuce wannan wannan zina ya nuru ta bata shi ya wuce wannan Suleiman amma ci jarabawa ce kuma adamu Allah ne mun ci jarabawa ce ga adamu Allah a ayyubu ko shi adamu adamu Allah ne ko amma Allah mai jarabawa da matsala shi kuma ba lafiya kudin su kare sai suka mutu shi kenan me kudi ne ko san ne gare shi Allah ba yi me kudi ne mai fami ne mai iyalai ne Allah ka shige dukkan gaba daya dukiya ta kare talauci ka bar shi ba lafiya ka dauki hatta kai ya mai ba ma ba su zama da shi don yawa ba su zama da shi aka kibance shi a cikin gari saboda abin ya gaggaya sun ci alfa ta wani shi ne iya da matsala kwarai rashin nan ya tabbatar ta aka duk wani abu kan tsoro ke shi har matan da suka rubuta shi daya ta saura wadda kwai wani tarihi da ake cewa wata mace ce wadda babanta annabi kakanta annabi yayin annabawa sai wanda ke mijinta annabtanta annabi yayin mata ta ita gidan ganawa kisa ibnu kasir ta inda ta ta tabbata aku ulayya ko ilayya ya annabi ayu ya annabi yusuf an ce ita ce matar annabi ayu a tarihi suka ta wani mata ita ce mata ce mata annabi ayu ce kuma ta a hita jin sifin kuma sanar da abu ayu ta da abu ta ma sanar da tarihi haka da abu ilayya ko ulayya ya annabi ayu ce ganin baban da kada annabi annabi ya da mu jago baban da annabi ne kakanta annabi sako baban ka kakanta kanta ma ibrahim annabi ne abin da bata ko kuma ga ga wanda annabi yusuf annabawa duk kirsar an ce ai wanda annabawa inda masu daukar kirsar ɗan wasu annabawa ne su ce kawo kirsar su ce ɗan wasu annabawa ne ganin kuma su abin da tabbatacce abu sahihi ɗan wasu ba annabawa ne ba yan wasu kuma wasu mutane ne yan wanda ya yaƙo su yi lahi sun tuba Allah gawa sama magana tabbata kenan cewa annabawa ne ba su tabbata ba ya amma nasi ya ta amma matsayin annabawa ma a ce annabawa sun yi ƙarya sun yi yaudara sun yi kisa dole yan wasu ba ta tafi sun yi sun yi sun ci amana ta uban ko sun yi ƙarya sun yi sun yi kisa sun abubuwan a ce annaba sun yi ce annaba kai da ke mutum daga baya gyara da mutum banza ne ya tuba gyara annaba ba ka wani ba annaba da mutum annabi annabi da annabi da mutum mutum ko wani kware ne annaba Allah annaba Allah duk da daga su kuma sama da sanan an duniya su kuma wani kware ba da annaba ne to ɗan wani shiru wasu ɗan wani ɗan wani shiru ne sai yaƙo sai laifi musu tuba na nan da mutum shi kenan akwai al'asabad al'asabad kabila ce cikin sai yaƙo ba akwai annaba tabbas amma wanda yan wasu ba annabawa ne ba to man kawo cikin cikin ce kenan yan uwanta yayin da annabawa ne aka ɗauka kenan yan wasu annabawa ne sai wani matar da matar annaba ayu ita ake wannan tarihi ta yawan tarihi wanda baban da annabi kakan da annabi dan da annabi mutum da annabi shi ta ce ya kaɗaice da yawa ya tabbata game da ibn da suke cewa Allah wa kiran da wani mata ita kanta ya kaɗaice saura an ce ayin sauran abokai guda biyu suna abokai shi ka su ma ƙarshe suka ce an yi kuwa wani suke hira an yi ayyuka wani abu ba Allah ba Allah kama shi kuma su kuma su kuma magana suna da kamun Allah Allah abu ne ma Allah a takaice wa da mu je gurin wannan ayoyi da kana annaba duka wannan Allah ya karanta da mu ne cewa jarrabawa ga bawa ba ta ba ka hukunci wannan bawa a wajen Allah da mai cewa ba shi ni'ima ya yi karma shi san ka ne yake karma kana Allah yi kuma da bai baka ba za ka saka ne Allah ta kalla duk ba Allah iya ibada iya ibada arziki da kawo da mai imani wani ya Allah ya ibada ya ijar ba wa imani haka fara imani ke dole abu guda biyu ba a kiyasi tsakanin Allah da bayi a takaice ba a kiyasin alaƙar Allah da bayi da arziki ko talauci ko lafiya ko lafiya ko ne ba ba na kauna ba ka kiyasi da su Allah ya ne abin da ya so da bayi eh baka mai hukunci ka ce da ba ta arziki san shi yake talauci bai san shi ba haka ba abu ne ta sakalla yace ya Allah shi wani halin mutane bayan ya yi tsawatarwa a kan wancan ɗabi'a kalla balla tukurin muni da ce allah ka wani hajji mara kyau da mutane ku dai mutane ba kwa karrama maraya balla tukurin muni ce na yawa menene nan allah ya zarge su ya zargi mutane da rashin karrama maraya kina maraya abin karrama wani magana kenan a wani kamata a karrama a ba shi kima a kula da shi maraya ta kana kai da baka iya kai maka bane ta da kwarai yake magana yake ga yau cewa Allah ina roƙonka har da daga hakkin da ifin Allah ina roƙonka ka kama akan mutum guda masaloli guda biyu da mata da da marayu mu shiga hakkin su ana so nake cewa duk wanda mai so a ranki mai so ya samu wurin sai zuciya ya sha kan maraya sha kan maraya ba ka sai zuciya ne amma ka ruwa ta kawo akwai misali na sun tafi da ka ba shi wani abu eh ka ba shi raka akwai ruwa ta kawo eh shi haka shi kawo ka zai alheri kwari haka ta mutum nisan wani ya cikin nan wani laɓi ne wani fa'ida ce nisan mutum nisan allah ya rauta nisan sanyin zuciya ta hutun zuciya ta kina ka samu raya ka sha kun ka ba shi sadaka kana wani fa'ida ce da mutum ruwa ta ina ta kama yace ba ta karma maraya wala ta haɗuna ala da amin miskin kuma haka ba sa faɗaitarwa wajen ciyar da miskini kenan bisa bada kun ba ta sa a bada wata akuluna tura ta aka lallama dukiyar da aka bar ta marayu ma kuna suna cin kuna cin dukiya dukiyar marayu ci na tarawa ba na bukata ba yawan menene Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba da dama ga wanda yake rike da maraya kana rike da maraya kai talaka ne kuma maraya kai kake rike shi tun Allah ya ce wa kana fadin fada bil ma'ruf kuma kana fadin wanda yake wanda yake talaka ne shi bil ma'ruf kenan ana iya gamawa a mai gida a ci daidai gurgudu amma haka kurin Allah mana kashi إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا لكن ولا سكت الدويك يا مرا يأكل ذلك كما قد أيضا إنما يأكلون في بطونهم نارا كما كان تموتان أجبان أشكرا كودا أشكرا دم تدويك يا مرا كما كان تموتان أشكرا kuma gobe kiyama lama alƙawarin ne shiga gidan wuta kaga nan a hasara ai wanda cin duke mara da wani akwai hanyoyi da cin duke mara ka ba ka ba mu da wannan al'adun idan mutum ya mutu ana ɗauko abincin shi a buɗe mangaza a ɗauko hatsi ko shinkafa akwai na al'adun ana kuɗi a ɗauko a cewa ɗauko a mai da nashi a ɗauko kuɗi a zo a yi gumba a yi kunu a yi waye a yi tuwo ai sati ana ci ai sati eh sati suna ci ta mutar kai na ce fa na ku awaje talaka ne ba kuma gida an ga ne don abu ne an sati da mu a cikin gida wani ya da nan hutun to sai cin to ran cin to dare wallahi ko da ko da to na abin da hukum ya zama wancin to kaga da kaga a faka ta kaga cikin mara a hundo owa ku malamai da yan kallo a raba a ba shi ta guda a baka lafiya duk da kake baka mutu Allah bai kini eh yan shi ya baka lafiya haka ke an kaza rama haka ake rawa har ba haka yake har ba haka yake wasu wasu envelope wasu hannu hannu ma wani shi wani lafiyar bai haka ake rawa ko a samu to sai ka ana kacin kacin haram a cikin ta a cikin malaki akwai wata dabara da ba za ta to wanda aka kawo a raba wanda aka kawo wanda ta dawo maka da mutum ba amma da kanta akwai hadari dan kai musamman wani musamman wani ne dan tabbas ana haka dauko a cikin mutum abincin da nan a shiga har a yawar warau a har abincin da abincin da mangaza da rau lamtin ya mutu a mangaza ce an ƙare ainihin da kuma ta buɗe ta da abin da yake aka ɗauko biyan shi biya aka ɗauko to duk da ya ɗauko babban da sun gada shi in mutum ya mutu ya bar dukiya in biya aka ɗauko shi to in akwai biya manya ko mata su suka ta ɗauko in ma aka ba su sai da sinari wani an ba da ta goma ko da ta jama akwai inda kwaskin ta ne na ga da kalla kwalifikin da ne duk ya masa wani ya ne mai hudu kudin to ko a kwalifikin kudi a bazar rangado wannan ya zo karamin miti yan wakon hadu da yawan cin dukiyar maraya ji aka ce din mutum dukiyar maraya to iya cin wuta ne a cikin shi kuma gobe kiyama sun girma kudin sa da Allah kiyaye na shi Allah ya zarge su da zargi mutane a rashin kulawa da marayu da cin dukiyar marayu ci da tarawa ya ce wata shirbonar ma na babban jama ko mutane wata muka tafiya kuna san dukiya so mu yawa san tarawa ko shirye shirye ka haka Allah ce gaba
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
Allah ce kalla tabbas na haƙƙar mana idan dukkati al'ardu dakkan dakka idan aka nike ƙasa nikewa kai kama ƙasa wannan nike ta za'a ta ƙari a ƙasar ƙasa sabuwa za ta ƙasar misali sabuwa ta bayan ta karkuwa ƙari allah ya ce a dace duka za a ɗauke na haka rasu ma da wasu wajen da zai zama kamata ko za ta za a canza ƙasa ba ni ba lafi wata wata da zai zama kamata wata wata da za a canza wani ƙasa a kawo sabuwa ba da ga abin da ake sabuwa za kawo shi ne su tsaya rasu da zari an ce za a canza kasa a yana na siyo mulkin a nan da an ce nan da suke ya ce kuma a rajistar gaba ɗaya tana kan sadadi za a kwasa gaba ɗaya za a kwasa kowa da kowa ɗora kanta a kan sabuwa shi muka kuma a sha mai domin kuma haka za a yi na bincin wasu nan Allah ma ka rike canza kasa ba ba wannan ba ya ce ranar da za a nufi kafa nufewa kiyama ke waje a rabuka wani malaku sassan sassan ubangiji zai zawa kuta da jima mulki shi wani kiyama bayan an kama mutum ga mutum ga aljani ga mala'iku ta huzon ba sa komi sai ta tafi yin alafa da alakon a wannan lokaci ne Allah subhanahu wa ta'ala zai zawa wata da ta zama mulkin shukuran mace zai zo filin kiyama tabbas duk nan ana magana wani kiyama ne ko ya ce waji a yau وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Allah ke waje a yau izin bi jahannam za a zo da jahannama a wannan rana ko za a ɗin mukarbi sun yi bashi ta furko har ta kafin ta kafin ta kafin ta zuba Allah ce za a zo ta rumfi na wuta wata halitta ce halitta ce mutum halitta Allah ta wata rakin muka da sun yi da kafin wata fira wani da adin muka sun duk tsankayi ɗayan daga nesa sun yi da kafin wata fira zaka tana boda tana ƙara kirmi ba take shi kamar ta tsankayi aka ce abinci kenan wuta halitta ce ana cikin hidin kiyama za a zo da wuta ne matsayin halitta to waje a yau da za a zo da jahannama a wannan rana ruwa mutum na ya ce za a zo da ma'a sabakona alfa zimam ma kudin man sabon alfa malakai duruna za a zo da linzami dubu saba'in ko da linzami mala'ika dubu saba'in ke da amma tana ja suna ja tana abin makalmi wani ba yace a ran nan za a zo da jahannama yace yawma idin ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu ganin wannan tashin hankali a bai tabbata a hili ta tun da a duniya sai labari ne iya wa kai ba haka bane ba yanzu ya ta haɗa karama a fili tun da banda ake bada za a yi kaza za kaza gashi a gaban ka ba ka baka labari kuka imani kan baka imani gashi a gaban ka can duniya gaban labari to gashi abin da ake gano gashi a gaban shi shi mutum mutum zai ga guri da ma ya wa'azu da ma ya aiki abin da gaba baya kenan bai ba amfani da wa'azin da gamshi zai da zai da kamanni wa anna lahu zikra da ya wa'azu ya yi aiki abin da gamshi da kenan da bai ba ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati mutum zai ga kamanni kamanni zai ga guri abin da bai wa dama na dama na yi aikin kware a rayuwar ta duniya don wani rayuwar ta lahira kenan bai ba yan wace magana cewa wallahi jirin kiyama kiyama an tashi ba magana mutumin banza ba ɗan duniya kai ma na ƙwaron kai na ƙwaron kula idan ya mata shi mutum biya ga shi shi bifo noma da an ƙara mu dama abinda kai yau ina ga akwai ruwa ga wata ruwa tabbatata a nan sallar sai muke cewa lau anna abdan kharra ala wajhihi min yawmi widin إلى أن يموت هرما بطاعة الله لحقره يوم القيامة ولو ولو ود أنه رد إلى الدنيا كما يزال من أدى والثواب. رواية ثبتت هكذا. يجي في رواية أنا صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا خر على وجهه بينه إلا ونباوة مثل تم أيوة ترجع عليك da tun ra'ayi ka ba wai ka zama ka gaba a ce tun da aka zo duniya kawa da kai sujada tun zan waka duniya kake sujada baka tashi ba daga sujada haka tsuwa kana ƙara Allah kan sujada kan mala'ika akan Allah lafu tun aihuwa kake sujada akan ƙara Allah tun haka zama tsoho kana ɗa'ar Allah ga wannan sujada annabi to na gobe kiyama sai ka rena wani aiki annabi ta mutum zai rena wani aikin da yayi kuma wala wudda annabi wudda duniya zai buri da Allah ya maida shi duniya kai ma ta zaɓi na adada sauwa ya ƙara aiki zagar da alkhairi da wannan wanda ya nema ana baka misali to wani wanda ya aiki wani wanda ya wani ibada ce tun ayyuwar shi yake sujada ga Allah har ya tsuwa ya koma ga Allah ta tsaya ga Allah amma duk wani ibada da yi ana cewa gobe kiyama ya ga kan bai koyi ba to ina ga miji ba lalai ina ga miji ba wani wani suka yi wani suka yi nan ibada nan na ya fita kan sani misali da kan misali kawo kirjin da kai ibada a duniya a lahira sai ka kama kai ba kuma za ka burin a baka dama ka tsara kenan tun da kana da dama tsari kana dama ka yi yanzu ya kamata ka yi bakin na ka daure ka yaƙi zuciyarka ka yi bakin ƙoƙarin ka baka tun da kana dama a wani ya ce bayan ya ce ya ƙudu ya da ya sani kaddamtu da hayati dama na yi aiki don wannan rayuwata فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد أو نرى نقطة القيامة أي باني عذابا إرم عذابا الله زي ما باني باب تقل دبا باني عذابا إرم عذابا الله زي ما باني ولا باني ولا يوسف وثاقه واحد حتى إرم تنكيلا إرم لا ما باوى عدم حمد ويا إرم باني إرم إرم إرم الله يسعى أوائل موسى بلا موسى تهكا Allah ce ya ayyuka nafs kuma inna nan Allah kira rai wannan aya lafazin cewa Allah ya kira ya ayyuka nafs kuma inna ya kira rai mu tsatsa irji'i ila rabbi ki koma zuwa ga ubangijinki wannan a ruwaya an da fasar wannan aya a ina wannan aya take an da kanta wannan aya inda yake ba da labarin tsokar ran mai imani lokacin da aka zo ɗaukar mai imani mala'iku na zauwa tawaga ta mala'iku cikin kaya farare tas tawaga da dama ba tawaga ta mala'iku da sauku da fararen kaya suna ƙamshi-ƙamshi na abinci za su zamna a wajen ko daidai kan wannan farar lahiya kundin mutu to su ne yan rikiyar shi kuma mala'ikan mutuwa shugaban tafiya yana sarkowa kimta ido ne ya zai ce zai ɗauki rai kimta ido ba a yi zai mai tsara a hannun waɗannan mala'iku wanda a hannun su akwai da kaunin aljanna iya kamshi za su ɗauki wani ran a cikin kaunin su sama da shi kuma na kuma kasa ruwa da kwanan ana sama ta ɗaya ana mai marhaba ana mai barka ran wani wannan ran na ƙwarai sama ta biyu har ta bakwai a shi ana ta sa cikin indini ko ta ba a mido ran duniya to annabi yake wannan tsokarar da zai ta annabi ta wannan aya idan mai imani ne mutumin ƙwarai shi ne ba ka da wani aya za a kira ya ke wannan rai ne tsatsa musamman inda irji'i ila rabbika rata maradiya radita maradiya ki koma ga ubangijinki radiya kin yarda da sakamako da Allah zai baki mana Allah ya yarda ita kuma ita maran za ta yarda da abin da Allah ya bata shi ne radita maradiya kin ita za ta yarda kan kenan Allah zai sakamako da shi ma ya san ya mana zai gone zai dangana zai murnar sakamako da baki don Allah ya yarda da aikinsa za a ba da abin fadakuli fi ibadi wa dukuli jannati ki shiga cikin bayina na kwarai ki shiga cikin aljanna rabe ba da wanda wannan ayar za a sa Allah bar umarni an kaje kwaran ta bar umarni a sa wannan ran cikin illiyi shi ne illiyi ke wani kina cikin layin rayuka na bayan Allah na kwarai la san cikin layin shugaba بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة
الله يرضى إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته